الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yinin talata kenan 24 ga watan Rabiul Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 muna kuma daidai da goma kenan ko ga watan goma ga watan goma sha ɗaya shekara ta 2020 Allah kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari wancan satin mun kare karatun babi na 266 wanda ke magana akan daga hannu yayin addu'a da kuma daga su sosai idan addu'a ta shafi ta istisqa'i neman shayar da ruwa bayan addu'a kai tsaye babin da imamul bukhari ya kulla shine na 277 wanda ya mai suna da babu sayyidil istighfari ina ga shine darasin mu na 96 zai fara daga lambar hadisi ta 617 a shafi na 229 shi kuma Imam Bukhari yace haddathana Musaddad qala haddathana Yazid ibn Zuray qala haddathana Husayn qala haddathana Abdullah ibn Buraida an Bushayr ibn Ka'ab عن شداد بن عوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار شداد بن عوس yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidul istighfari shugaban istighfari jagoran istighfari mana hadisin da zamu karanta lafazan da ya kunsa na istighfari kusan duk abin da ake da bukata ya haɗu su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa lafazi kamar yayi yawa karar yayi masa lakabi da cewa sayyid shugaba na al-istighfar shugaba kuma wannan ita ce kalmar jagora ko wanda yake jan mutane zuwa ga inda suke da bukata su je ko kuma waɗanda suke saurara makalmomin shi a lokacin da ya bada umarni ko hani wani shine shugaba to a cikin lafuzan da ake neman gafarar ubangiji ya yafe laifi ya kankare zunubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai lafuzan da zasu cikin wani hadisi shine mutum yace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة ومبرمة حديثي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت شيني متين يا الله an rabbi kai ne ubangijina la ilaha illa anta babu abun bautawa sai kai abu uku gaba ta farko akwai kira ga Allah madaukakin sarki da sunan shi wanda yafi soyuwa Allahumma anta rabbi wannan tabbatarwa ce daga gumbawa kai ne mahalicina kai ne ubangijina duk bukatuna a hannunka suke la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai khalaqtani kai ne ka halice ni har yanzu na tabbatar da rububiyya din wa ana abduka ni kuma bawanka ne idan aka mai fassara ana abduka a matsayin bawa to kamar ana sake jaddada waccan kalmar ce ta baya anta rabbi kai ne abun bautata kai ne ubangiji na nan kuma yake tabbatar ni kuma bawanka ne wa ana abduka ko kuma a fassara ta wa ana abiduka ni kuma mai bauta ne a gare ka kai ka halice ni a gare ka nake bauta wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ya ubangiji ina kan yarjejeniyar mu da kai da alƙawarin mu gwargwadon iyawata wa ana ala ahdika Allah ina kan yarjejeniyanmu da kai an yarjejeniya an yi alkawari da Allah maɗaukakin sarki kowa sai da Allah ya tabbatar mashi iz aqrabu wa idza qada rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin an ce kafin Allah ya sako mu duniyar wannan duka sai da aka tattara mu a alamin zarra Allah ya hada mu gaban shi yace to fa ni ne ubangijinku ni kadai za ku bauta ba zan sako ku doran ƙasa da niyyar bauta dukkaninsa muka gamsu ko dukkaninmu muka da lalle Allah shi kadai ne ubangiji shi kadai ne abin bauta ya kuma sa suka muka kafa wa kanmu da kanmu shaida dan kada wani ya gardama a ranar gobe alkiyama ya ce shi bai samu sako ba ko mai zo bai zo shi ba wannan shine alkawari na farko alkawari na biyu da turo annabawa da turo littattafai da kuma sauran masu sinatarwa da mutane suke samu wannan kowa sai da Allah ya alkawari da shi kuma sannan da ka zo duniya aka turo maka manzanni da masu wa'azi kuma Allah ya ce ba wata al'umma face mai wa'azi ya je cikin su da wannan alkawarin yarjejeniyar kana ga Allah ina kan wannan yarjejeniya ɗin alam a'ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim lalle an adan nayi alƙawari da ku na yarjejeniya da ku kada ku bauta ma shaytan shaytan abokin gaba ne mai bayyana gaba a gare ya mana kashi sai ce wa an i'buduni to ni ku bauta ni in kun bauta mun kun rike ni Allah a matsayin abin bautan ku sai ce hada siratul mustaqim wannan shine tafarki madaidaici to sai kake ga ma Allah ina kan wannan alƙawari wa wa'adika ina kuma kan alƙawarinka ma'ana alƙawarin da kai min in an yi da'a an yi biyayya an yi ikhlasi an yi imani zaka bada sakamako ya Allah ina kan wannan alƙawari din ma'ana alƙawarin kamar tsakanin bawa ne da ubangiji ka yi min in maka to ya ubangiji ina kan wannan yarjejeniya din mastafa'atu amma gwargwadon iyawata wani alƙawarin da muka yi da Allah maɗaukakin sarki da nauyi da Allah ɗora wa ɗan adam abu ne mai matuƙar yawa so wannan kamar ɗan adam yana nuna ma Allah gajiyawa shi ne dan kaka ɗauka ka ce Allah zan yi zan yi zan yi da siffar gadara ka kasa amma sai ka sa mastafa'atu gwargwadon yadda zan iya tun anan kana nuna ma Allah gajiyawarka shi yasa manzo Allah ya kira da sayyidul istighfar ka yadda din kai abun bauta ne zaka yi bautar kana alƙawari amma kuma daidai lokacin kana gaya ma Allah kana da rauni amma zaka iya ka kokarin ka cikin rauninka abu ulaka bi ni'matik ay aqirru laka ya Allah ina tabbatar da dukkanin ni'imomin da kai a kaina ina ga Allah na da ni'imomi da yawa akan wanda ba za su lissafo ba tun daga ma halittar ni'ima ce abu sama rai ni'ima ce ka fito da zakakkiyar lafiya ni'ima ce a baka lafiyar ni'ima ce wani ana haifar shi ba lebe wani ba ido wani ba kunne wani ba fuska wani ba hannu wani ba kafa wasu amanne wasu alaƙe wasu suna fitowa su mutu dukkanin waɗannan da Allah ya tsirtar da ku tarin ni'imomi ne fa aka yi tare nan ka aka yi ta tsawainiya da kai har ka girma tun kana kwanci har ka fara zama ka fara lallafe ka fara tashi kake gudu yanzu har ka san dabarun ka ne ma ka tara ka ajiye ka dinka ka wanke ka waɗannan ni'imomi ne na Allah madaukakin sarki to Allah kana gaya mashi abu ulaka bi ni'mati Allah ina tabbatar da ni'imomin da kai akai na wanda ba za su kirgu ba wa in ta'uddu ni'matallahi da aka musufa in ƙididdiga za a yi a fara tun daga safa har dare duniya kowa ke kawowa ba za a iya ƙididdige ni'imar Allah maɗaukakin sarki ba da in kun gama ƙididdigewar to zaman ma da kuka yi ku ƙididdige ɗin shi ma ni'imar ci eh ko eh abu ulaka bi ni'imatik wa abu ulaka bi dhanbi Allah ina tabbatar ma da laifin da na aikata i'tiraf wasu malaman suka ce al'itiraf yamshil iktiraf itirafi ka tabbatar ma Allah laifin da kai yana kuma goge laifin da aka aikata al'itiraf shi ne aikata zunubi al'itiraf yadda da ka aikata zunubin irin saka ci al'itaraf yamshi al'itaraf tabbatar da laifi yana goge zunubi wannan kuma shine bambancin musulunci da addinin kiristanci yanzu wannan kai tsakaninka da Allah za ka zauna ka gaya mashi abu ulaka bi zambi ina tabbatar da laifin da nai Allah nayi na san ka hana shedan ya rinjaye ni na aikata Allah na yadda na aikata amma kuskure ne daga raji Allah ka yafe mu Allah ka kauda kai akan shi Allah yana son mu irin wannan ka yi laifin ka yadda ka yi laifin ka gurfana gaban shi kana kuka kana neman Allah ya fi Allah madaukakin sarki na su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan ma kuna zunubin kuna gafara ba sai Allah ya nike ku sai ga waɗansu mutanen da za su yi zunubu su tuba shi kuma ya yafe musu Allah baya son duniya ta zama to kamar kawarijawa ma'ana kowa akan da'a kim in ka ganyi malam yana sallah kamar azaran masallaci ko kamar fila kyam ba motsi in yana karanta alkur'ani kowa kamar su daifi kowa in ana sallar dare ko a ba haka Allah ke so ba wani lokacin a yi tuntuɓe a tahi amma ba garaje fa yawa yan ɗarika ne in suka baka istighfari ko wani wurin yin siya maka he ana zunubi in ba a zunubi zai dawo ya ci lada ko a shi ɗan adam haka Allah ya yi shi mai kuskure ya sani ko bai sani ba to wannan kurakuran da za ka yi ran da ka ankara ka yi ka zauna ka tubar ma Allah Allah yana son ya ga ɗan adam a haka yana so ya ga mai laifi to in ka yi laifin ka zauna ka yadda ka yi laifin ka tuba Allah yana so a nan ya kake gaya wa Allah abu ulaka bi zambi ina tabbatar ma zunubi na wannan ba sai ka je wajen annabi ba ba sai ka je wajen mala'ika ba ba a ce ka je wajen shehu ba kuma in wace irin barna ce kai da Allah za ku gyara kayanka yanzu su inda za a ɗaga su a ga laifinsu wani lokacin ko masallaci suka shigo sai a fice a basu amma Allah ya rufe to yadda Allah ya rufe inda za ka samu lokaci ku zauna ku sulhunta da Allah har alahira rufe ya zai ba za a gani ba amma kiristanci suka ce ba haka ba ne kai ba za ka tuba ba kai tsakaninka da kai da Allah ko daga cikin rukunin christianity akwai abin da suke kira confession ka je gaban fasto ka tabbatar da laifinka fastowa ne yara da aka sace lokaci kaza da lokaci kaza hi ya sace su ya yanka ya yi kuɗi da su ya yi kaza ya yi kaza ka gaya maka komai tsaf ya ji tsirrinka sai ce to kuma kaza za ka kawo tun yanzu ya sani wataƙil har da kuɗin gwamnati ko ka bani ko in zama whistle blower da haka sai ya gindaya ma abin da yake ganin ya mai daidai ka bada sai kuma ya dafa kanka ya ma addu'o'i da sai sai soje ka an yafe zunubanka kuma ƙarya ne ba lalle bane an yafe shi yasa aka ce shi addinin musulunci is more practical shi ne addinin da ya fi zama aikinsa a zahiri tsakanin ubangiji ne da Allah maɗaukakin sarki baya buƙatar wasiƙa in ka ga an bi wasiƙa to an shiga wasu tsarin addinan da ba tsarin addinin musulunci ba kai da kanka za ka zauna ka gaya ma Allah abu ulaka bi zambi Allah na tabbatar da laifina faghfir li Allah ka yafi mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba wani mai gafarar zunubi sai kai a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata yanzu kai ka tabbatar zunubi sharri ne zunubi musiba ne da aka kana neman tsarin ubangiji daga sharrin wannan zunubi da da aka dillafin da kai ka zauna ka gaya wa ubangiji wannan da izinin Allah za a yafe maka kamar da karshen hadisin zai fada zan ma mai lafazin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matik wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت wannan shine iya lafazin da yazo anan zamu sake tada hadisin da dan konga bakon baya cikin shi anan gaba sai anan manzo Allah ya sa sharadi idza qala hina yumsi idan bawa ya faɗi wannan istighfarin a lokacin da yake shiga yini bayan sallar la'asar famata ya mutu da khalal janna ya shiga aljanna in ka faɗa da yamma Allah ya kaddara daga wannan yinin kan lokacin asuba mutuwarka ta zo kana da garancin gidan aljanna insha Allah da haka mutane su dage da sayyidul istighfari ko bayan la'asar ko bayan magriba aw kana min ahli aljanna ko kuma ya ce yana cikin yan aljanna dakhala aljanna zai shiga aljanna tare da masu shiga wanda Allah ya faɗa dama yan aljanna ne da wanda Allah ya rubuta su shi ma zai shiga aljanna tare daga cikin su wa idza qala hina yusbihu idan ya faɗa a lokacin da yake wayar gari daga bayan sallah asubahi famata min yaumihi ya mutu cikin wannan yinin mislahu shi ma sakamakon irin na baya ne ko ya shiga aljanna ko yana cikin yan aljanna Allah ka samu cikin su eh lafazin hadisin kuma lafazin istighfarin mai sauki ne za a iya haddace shi insha Allah ta'ala Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأعوذ بك من شر ما صنعت in ka ga dama za ka iya haddace shi a gaba goma sha ɗaya kenan ko? eh duk wanda ya dace da wannan da safe ya mutu a wannan yinin insha Allahu dan aljanna ne wanda ya faɗa lokacin yini ko lokacin dare ya mutu kafin asubahi insha Allahu dan aljanna ne Allah ya samu dace da haka duk wanda ya san yana kuskure yana laifi to ya wulzunci wannan istighfar wanda ya san baya laifi ba ta yayi ko na'am idan na ce wa a'udhu bika babu wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu na'am Allah ya samu dace za mu tada hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke istighfari a kowace rana sai ai koyi da shi haddathana ahmad ibn abdullah qala haddathana ibn numayr an malik ibn mighwal an ibn suqa an nafi an ibn umar qala inna kunna lan'uddu fil majlis lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace tabbas mun kasance wallahi muna kirgawa manzon Allah sallallahu alaihi sallam a majalisi daya rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marra a zama ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan sau ɗari rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim a majalisi ɗaya yana faɗa sau ɗari wanda kusa muka zauna majalisin hirahe mu zauna tun daga farkon majalisin har a tashi ba mai istighfari ba mai neman tuba ba mai kafaratul majlis haka za a yi a tashi asara kan asara ko amma lokacin wani ya ankara rabbi zufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim kai ma sai ka zara a zuciyarka rabbi zufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim in an jima ka faɗa in an jima ka faɗa in an jima ka faɗa da izinin ubangiji ana kankare maka dan haka zama majalisin galibi ɗauka ne kana ɗauka ana kankarewa kana ɗauka ana ajiyewa kana ɗauka ana ajiyewa kana ɗauka ana ajiyewa rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim manzon Allah zama ɗaya yana faɗin ta sau ɗari jama'an lokacin idan Allah ya sa datar ka tai nauyi kan ta buɗe wannan jiran da za ka yi amfani da lokacin marako rabin zufirli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim rabin zufirli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim jarabawa ce kuna jira a kawo ka gama karatu ci gaba da istighfari rabin zufirli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim jiran liman kuke an yi sallah ne kai azkar ɗinka ka kare ci gaba da neman istighfari in Allah ya dacar da kai shikenan an gama duka dacewar ake bukata Allah ka dacar da mu hadathana muhammad ibn sabbah قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن حسين عن هلال ابن يسفين عن زازان عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة يدعى الله تتبت أقريت إتسام رواية التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى من ذن الله صلى الله عليه وسلم وترانا يسلر ولها ita ma sunna ce da ake so mutane su rike ko da ba kullum ba eh jifa jifa ana so mutum ya rinka yin ta to da yawan nan sallar sai ya ce Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yayi kama da wani hadisi hadisi na baya da muka wuce lafazin daidai da daidai Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ata qalaha mi'ata marra da manzon Allah ya dinga fadin ta sai da na kirga 100 manzon Allah bai kare ba to kaga wani lokacin kenan istighfari ba gum ake mashi ba ana iya yi ta yadda wanda yake gurin ka zai iya ci Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim da ka in ka falka cikin dare wani lokaci Allah ya kaddara kana ina fulfuli idan kana istighfarin ka babu laifi matar ka taji kuma an dai juyi rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim manzon Allah yana fadin ta sau 100 a majalisi ko a bayan sallar nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi har sau 100 Allah ya samu dace حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله ابن بريدة قال حدثني بشير ابن كعب العدوي قال حدثني شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول شغبي استغفار هنا متنجسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وانا شيني بمبانشن وانا دا وانشان أعوذ بك من شر ما صنعت وانشان يازوني أقلشي أولا كما فا yazone a bayan ka gama yabo ga Allah madaukakin sarki wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqatu kai tsaye sai ka ce a'udhu bika min sharri ma sana'tu a wancan kuma shine yazo a ina shi ne zo a ƙarshe nan kuma sai ka sa shi a obibi ka min sharri ma sana'atu sannan sai ka ce abu ulaka bi ni'matik wa abu ulaka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta duka hadisin iri ɗaya ne bambanci kawai a ina ne a obibi ka min sharri ma sana'atu za ta zo ta wannan za ta zo kafin abu ubi ni'matik wannan kuma tana zuwa wancan tana zuwa a ƙarshen hadisin duk wanda ka ɗauka kai insha Allah ya inganta kuma ya yi daidai Allah ba mu ikon yi ɗin. Sai ce, Man ƙala haminan nahari wanda ya faɗe ta a lokacin yini, mukinan biha yana mai yaƙini famata min yaumihi ya mutu cikin wannan yinin, ƙabla an yumsi kafin ya gama yinin, fa huwa min ahalil janna yana cikin ‘yan aljanna. wa man qala ha min al-layl wanda ya fade ta cikin dare yaushe ne cikin dare kenan daga bayan magariba ko rana tana fadawa magariba ta yi iska dan haka ana ganin rana ta fada yi kokari kai istighfarin ka in baka yi ba a yi a bayan sallar magariba maza maza sai ka kula kai to har zuwa sallar asubahi cikin dare aka ba aka tsince ka ka mutu kuma da sayyidin istighfarin ka insha Allah ta'ala sai da su kuka kai dariya kake yi eh wa man qalaha min al-layli wanda ya fade ta cikin dare wa huwa muqinun biha yana mai yaqini famata qabla an yusbiha ya mutu kafin yini fa huwa min ahli al-janna yana cikin yan aljanna Allah ka ba mu dacewa Allah ka sa mu cikin su hadathana hafs qala hadathana shu'ba an amr bin murra an abi burda sami'tu al-aghar rajulun min juhayna yuhaddithu Abdullahi ibn Umar shi agar yana bawa Abdullahi dan Umar ko suna tattauna da Abdullahi dan Umar kala sai yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah sira da amci tabbata a gare yana cewa tubu ila Allah ku tubar ma Allah ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu ilaihi ni fa ina tuba a gare shi kulla yaumin mi'ata marra a kowane yini sau ɗari to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya baka umarni tubu ila Allah ku tubar ma Allah dan Allah idan da zamu tsaya mu wa kanmu da kanmu adalci mutane nawa ne suke yi ne da yawa babu istighfari ko da kwaya ɗaya da yawa muna fada cikin wannan kuskuren wani sai ya yi sati bai zaman istighfari ba wani sai ya yi wata bai zaman istighfari ba wani sai ya yi kwana biyar bai zaman istighfari ba amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga maka kowace rana yana istighfari akalla sau 100 yana samun 100 ya istighfari shi to kaga wannan yana da kyau kuma wannan umarnin fa daidai yake da abin da yazo cikin alqur'ani wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ce dukkanin ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tubu ila Allah jami'an dukkanin ku ku tuba zuwa ga Allah da haka ba wani mutum ɗaya da zai zame kansa ya ce shi ba sai ya tuba ba baka da wannan alfarmar baka da wannan abin nan matsayi abin da ya dace ma shine karka gaza tuba sau 100 a rana Allah ba mu ikon ciyayewa kuma kaga mun samu a zama ɗaya a majalisi an kirga yayi sau 100 a bayan sallar walaha an kirga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sau 100 idan ma baka zauna ka kirga ba bakin ka yake yawan fadi yake yawan fadi yake yawan maimaitawa yake yawan fadi yake yawan maimaitawa zaka insha Allah ta'ala kan yinin ya cika zaka yi darin ko ka haura darin Allah ba mu ikon dacewa yace haddathana Ahmad ibn Yunus قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة قال كعب ابن عجرة يكي سوى معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مئة مرة رفعه ابن أنيسة wa amru ibn qais ce shi ka'ab ibn ujra yace ya ji manzon Allah ko yace mu'aqibatun mu'aqibat an kira su mu'aqibat ne saboda ana yawan maimaita su marra ba'da marra in an fada ana sake fada in an fada ana sake fada ina aka fasu mu'aqibat masu bibiyar juna ka fada asuba zaka fada azhar zaka fada la'asar zaka fada magriba za ka faɗa isha sai aka kira su mu'akibat masu bibiyar juna wasu kuma suka ce an kira su mu'akibat ne li'annaha ta'ati akibas salawati an kira su ne mu'akibat tana zuwa saboda suna zuwa ne a bayan sallah idan an yi sallah an ida a bayan kowace sallar farilla ne ake faɗin su sai sa ake kiran su mu'akibat kuma galibi suka ce abin da ake nufi da al-aqib shine wanda ya zo bayan na gaban shi yasa a cikin wasu sunaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-aqib ay allazi ata ba'dal anbiya'i wa kutima bihinna wanda yazo a bayan annabawa da kuma shi aka cike sakamakon annabawa sai ake kiran shi al-aqib so muaqibat kalmomin da ake maimaita su ko kalmomin da suke zuwa a bayan sallah la yakhibu qa'iluhunna mai fadin su baya tabewa da haka in kana neman babban rabo kana so karka taɓe to ka dimanci wannan kalmomi ɗin faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar mi'ata marra to ya za a faɗi su kenan haka a dunkule subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau ɗari na'am نعم so idan ana nufin bayan sallah ne to ana faɗin su ne sau talatin da uku la ilaha illallah sai ta zama to ita ce cikin ta ɗari ɗin subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi talatin da uku wala ilaha illallah ita ce ake cikewa da ita Allahu akbar wata riwayar a faɗa talatin da uku wata riwayar a faɗa talatin da hudu to wanda ko kuma in a zaune ne haka ba a bayan sallah ba subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in dai kana faɗin su sau ɗari a rana ba za ka taɓa lalacewa ba ba za ka taɓa taɓewa ba ba za ka taɓa kunyata a duniya ba duk matsala idan ta tunkaro ka in dai za ka riƙe waɗannan to ba za ka kunyata ba na haka duk wanda ba sa so Allah tona musu asiri wala duk wanda ba sa so su ji kunya duk wanda ba sa so a gabayansu to su rike zikirin Allah madaukakin sarki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar eh ga mutun lafiya kalau hankalinsa a kwance a taba hai a ce masa menene ce zikirin Allah ne a ce ba a yadda ba shi kuma nan alabi zikirillahi ta kuma innul qulub da ambatan Allah madaukakin sarki ne zukata suke samun nutsuwa to zikiri ne wani lokacin idan muna yi hi kansa muna yi ne ba dan Allah ba kuma ba yadda Allah ya faɗa ba mutum yana zikirin sa in ka wuta ya kwana da ƙarfi Allah eh ka rasa to me yake yi kiran ka yake da shi ko gaya ma yake yana yi ko tsokala yake yi ko kuma gafala yake wallahu ta'ala a'lam da ka in zaka yi kai kayanka dan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar duk bukatar duniya idan ka tafa ta gaba insha Allah ka samu duk me so ya ga ka kunyata zai ji kunya ba zai samu ba la yakhibu ailuhunna me fadar su baya tabewa kuma kana so ka ga mutum da karfin jiki yayi rayuwa mai kyau ya mutu da karfin jiki ba shi rubutu ba lalacewa ya rike ambatan Allah maɗaukakin sarki kusan shibuhu ittifaq ne in dai mutum ya rike ambatan Allah zai wahala kaga ya gigita zai wahala kaga ya tsofa kuma suna zage-zage da hi da yara yana bin su suna bin sa yana ihu suna ihu zai matukar wahala don da kaga yayi irin wannan lalatacin tsofan da yawa an yi garaje ne lokacin yarinta amma in an tsaya an tsare yarintar an rike ambatan Allah an rike istighfari to Allah ba zai baka kunya ba wani lokaci na Fatima radiyallahu anha aikin gida yayi mata yawa an ta hannunta har kanta sai da yi saboda tsabar aiki ita ce wanki ita ce wanke-wanke ita ce sharar gida ita ce kaza har hannun sai da ya kanta sai ta gama zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana samun bayi waɗansu ma wanda ma daga can uwa duniya suka zo ana ba su ita ce sai na ali mu je mu ma wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba mu bawa ko baiwa da za ta ki taya mu aikin gida da suka zo suka gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga bukatar mu a ba mu dan aiki da zai ke dan rage mana ɗawainiyar gida wanke-wanke da sharar gida da yan waye da tsince-tsincen leda da waye a huta dai da kai nika mu ma a ba mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma in nuna muku abin da yafi wannan alkhairi suka ce nuna muna ce to in kun gama duk harkokin kun hau kan gada za ku yi bacci to ku yi Allahu akbar subhanallahi sau 33 alhamdulillah sau 33 la ilaha illallah sau 33 cikon nadarin ku yi la ilaha abuna Allahu akbar sau 33 cikon nadarin ku yi la ilaha illallah yafi muku wannan baran alkhairi malamai suka ce to me hikimar ya wanda ya zo neman wanda zai taya shi aiki sai aka kara masa aiki haka ne ko tunda ai ka gama duk abin da zaka gama sai aka ce kuma ga wani aikin ka kara sai malamai suka ce shi hikimar ita ce ana neman dan aiki saboda akwai gajiyawa a jikin dan adam yasa kake ne mai taimako ko to idan zaka rike ambatan Allah Allah ba zai taba gajiyar da kai ba in dai kaga mutum na gajiya na kasala to akwai karancin ambatan Allah madaukakin sarki tare da shi in zaka dimanci ambatan Allah to babu kasala to aikin da zaka yi ma kanka ka biya kanka bukata wani bai ankara ba dan me kuma zaka bata ran a jiran wani yayi maka babu dalilin bukan bukatu jiran wannan sanan lokacin mai aiki lokacin da zai maka aikin ba lalle bane bukatar ka ta biya sai ba wani aikin ka ji kana tsantsani in mai abinci ne ko mai abinci ce sai ta ma abincin kuma yake kasa cin abincin saboda karanta to idan za za ka dimanci ambatan Allah cikin nishaɗi sai ka ɗora abincin ka kare ba kama an kara lokacin kare abincin ya yi ba in mata gida ce sai sai in wanke-wanke ce tana murna tana fara'a tana komai sai ta kare wanke-wankenta yasa za a gane sirrin iyayenmu na da duk da da su ba azkar ɗin suke yi ba amma aka samu wasu a ɗora musu karatun adishi wasu kuma waƙoƙi ne ake ɗora musu da haka tana kan dutsen nika tana murzawa tana waƙarta da haka kan kowa ya ankara a gidan a cikin nishadi ta gama murji tuwon da abin hatsan da za a yi tuwo da shi na lauyi ne ko na biski ta gama tana girki tana abinta tana komai kafin me wannan an gama duk an kare ta share gida ta tsaftace ta gyara ta yi himfidar mai gida ta ajiye ruwa duk ta gama kuma a irin wannan yinin da yake shine irin namu yanzu mata yanzu da yake azkar din sun yi karanci babu su da daddare babu su da rana kullum sai mai gida ya kure su da safe sai kana jiran su da rana sai kana waya ba a kawo ba da daddare sai ka gaji sai ka je ka tada cewa ba ta wanke ba ba ta wanke gidan ba ba ta wanke kan ba ba ta wanke jikin ba duk sai an kure su me hikimar saboda yawanci duk an bar azkar din ambatan Allah madaukakin sarki to inda za a ambaci Allah madaukakin sarki a rike ambatan Allah ba za a kure su ba cikin sauki sai Allah ya dafa miki da haka da kin dauki kwano kina tsoma Allah ya turo mala'iku su tsaya ki me wanda jinki jirza goma da kin yi daya ke har ya fita ba za ki gane me hikimar ba da haka in Allah ya sa miki albarka cikin lokaci ko ya sa maka cikin albarka cikin lokaci ka gama cin riba da haka to wannan mana daga cikin abin da ya kamata mutane su rike subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar mutun ya faɗa sau 100 shi ma wannan bana hana mutun tabewa da wulakanta a duniya Allah madaukakin sarki karka tabar da mu Allah ka ba mu dacewa a duniya ka ba mu dacewa a lahira wanda yake cewa rafa'ahu ibnu unaysa wa amru bin qais da ibn unaysa da amr ibn qais sun danganta hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya samu dace abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mu da dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace na kafin karanta tambayoyin da aka rubuto naga yan uwa sun bude group saboda wanda suke nesa su yi yan tambayoyi kuma naga wasu sun rubuta tambayoyi din ko su ne ka kwafi na an kwabe su? to na'am wanda yake cewa a karatu na 93 an karantar da hadisi akan kunya har da yawa mukan ji kuma kuma sau da yawa mukan ci karo da hadisi irin wannan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la imana liman alama na talahu alhadis shin wani irin imani ake nufi ake nufi kenan mujarradin imani ne ko kuma wani ne na daban ma'ana a hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kunya imani ce wani gurin yake cewa lokacin da mai zina ke yin zina bai da imani wani gurin yana cewa la imana liman amanata liman la amanata lahu ana nufin imanin kwata kwata ne babu ya zama kafiri ko kuma me ake nufi galibi malamai suka ce irin wannan tawayar imani ake nufi ba imanin kwata kwata bane babu mutum da sunan musulunci ya yadda shi musulmi ne ya yadda kuma duk abin musulunci yana yi wannan zinar da zai aikata ya yadda saban Allah ne kuma saban Allah yake aikatawa wannan ba zai cire masa sunan musulunci ba yana nan a matsayin mai sako sai dai mai tauyayyen imani ne a lokacin da yake aikata wannan zinar din inda da karfin imanin da cikar imanin ba zai aikata wannan ba haka nan duk mai cikakken imani ba zai ci amana ba duk mai cikakken imani zaka tashe shi da kunya da haka anan aka ce la imana ba ana nufin nahin imani na kwata-kwata ba ko kuma aka faɗi kafirci akan wani sako sukan ce kufurun dona kufur kafirci ne da bai kai kafircin da ke fitar mutum daga addinin musulunci ba na'am shi kuma nabi yake cewa game da zakar amfanin gona misali malam na samu gero bahu biyar riɗi bahu biyu kowanne zan fitar masa zan hada na fitar a kowane zan fitar masa ko kuma zan hada ne in fitar akan abu guda daya mana gero ya kai bahu biyar riɗi bahu biyu in ka hada abin da ya samu bahu nawa kenan bahu bakwai zai fidda ne a riɗi ko zai fidda a gero ko kowane zai fidda masa duka ba wanda ya kai a fidda mashi gero bahu biyar bai isa zakka ba riɗi bahu biyu bai isa zakka ba kuma da riɗi da gero ba a da riɗi da gero ba a haɗa su riɗi zaman kansa yake gero zaman kansa yake dawa zaman kanta take masara zaman kanta take amma abinci mai suna ɗaya ko iri ɗaya ko da sunansa ya canja wannan hini ake haɗawa sai mutum ya yi hatsi matsangari ya yi sosat ya yi sofa sosat ya yi zatif ya yi maiwa ya yi mai geran yana da yawa ko to duka irin waɗannan gerayen za ka iya haɗa su ne a guri ɗaya ka gaba hunawa ka samu in ya kai nisabi ka fidda musu in bai kai babu zakka kuma babu cewa da wannan gona ba hobi wannan ba duka na gonakan da ka samu su zaka hada a guri daya sai ka fidda musu zakka haka dawa da ja da farfara da yar wuri da yar arba'in da yar malamadori da yar inace duka da kaura duka hada su zaka yi sunan su dawa kuma dawa sunan su to zaka hada su ne wannan kwano biyu wannan bahu biyar wannan kwano da rabi wannan duka zaka hada in ka hada total ya kai nisabi sai ka fidda musu zakka riɗi bahu biyar bai isa zakka ba bahu shida da ɗori ne yake isa ne sabi da haka wanda ya samu shida da ɗori sai ya raba gida arba'in a gida goma ya bada ɗaya wanda ya samu bakwai ya raba gida bakwai a gida goma ya bada ɗaya wanda ya samu takwas ya raba gida goma ya bada ɗaya wanda ya samu ɗari ya raba gida goma ya bada ɗaya wanda ya samu dubu ya raba gida goma ya bada ɗaya daga dai mai shida da ɗori daga kansu zakka ya fara sai dai abin da kowa zai bambanta ya bamba ya danganta da abin da ya samu wallahu ta'ala a'lam kamar yadda yake sadaka jariya wani mai tambayar kenan idan mutum ya rasu ya bar ɗa zai ke yi masa addu'a to malam ya yi addu'ar mutane ko ‘yan uwa ga mamaci yaro da aka ce sadakatul jari sadakatun jariya ne alwaladun salihun awaladun salihun ya da ulahu ko yaro na gari da zai ke masa addu'a ka ce sadaka jariya ce shi yaron a karan kansa duk tarbiyyar da kai mashi irin aikin da ya aikata to kana samun kamasho a dalilin cewa sadakar ka sai mai gudana in yama addu'a za ta karbu in yama sadaka za ta karbu sauran nau'ikan ibada akwai wanda da idan yayi sadaukar da ladan yana tafiya amma wanda ba danka bane in yama wasu ayyukan ba sa karbuwa shine inda malamai suke da tsogaciya amma addu'a duk musulmi idan yawa dan uwansa musulmi addu'a to ana sa ran insha Allah ta'ala Allah zai karbi wannan addu'a din amma wani misali ya dauka yayi sadaka ya ce wannan sadakan Allah ina so ladan ya je ga wani wane ko kane to wannan bata zuwa saboda ba da bane ba amma dan ciki idan ya dauka ya sadakar ya ce Allah ladan ya je ga mahaifina to zai ci ine bambanci tsakanin da da dan uwa tsakanin miji da mata idan miji yawa matarsa Allah ya fiyar da talakawa ne sai dai matar ƴaƴanta su yi mata ni ne za su samu haka mata idan ta wa mijinta sai dai ƴaƴan shi mijin idan sun yi Allah madaukakin sarki ya karba abinda zai je musu addu'a shine yake zuwa a gurin mamaci wallahu ta'ala ala ina ji wannan mai ibnu abul iz al-hanafi ya tattauna maganganun sosai a cikin sharhul aqida ta tahawiyya za a samu karin bayani insha Allah menene hukuncin hana jariri ruwa har sai yayi wata shida da haihuwa wannan kusan duk bayani ne na kimiyya haka malaman kimiyya suka tabbatar kuma bincike da yawa sun yi akan cewa abin da yafi dacewa kar a ba wa jariri nono har sai ya cika wannan watannin guda shida ruwa kai har sai ya cika watanni guda shida sun faɗi dalilinsu da ilimin likitanci zai iya yarda da shi a zamanance wani lokacin sun ce idan ana ba wa yaro ruwa to cikinsa yakan cike ta yadda ba zai sha nono ya yi masa amfanin da ake da bukata ba kwakwalwarsa su buɗe gabbansa su buɗe ruwa zai cike masa wannan ciki sannan sun ce wani ruwan yana iya buɗa masa gabbansa ya zama to ya samu nauyin da ba a so ya samu wani kuma ruwan yana hayya sana hana ya samu irin nauyin da ya kamata ya samu illa biye yake wani ya sa nauyinsa ya ragu wani ya sa nauyinsa ya ƙaru sannan yana hana yaro ya ci abincin da ya kamata a ci sannan sun ce yawan sodium da ake samu ake bukata a jikin yaro yana yawa a jikin jariri in yana shan ruwa to yana yin yawa wani lokacin wasu yaran har sukan iya shiga hali kamar irin na suma wata kilhi ne abinda bahaushe ke ce ma danshi ko wani abu wani lokacin har yakan kai ga mutuwa wasu ce a dalilin wannan ba da ruwan ne lokacin yaro yana wata shida da sauran dai binciken an duba dai shafukan likitoci za ga galibi dai bayanan likitoci ne ba bayani bane musulunci ce kar a basu in an tabbatar abun haka yake a zamanance a likitance wanda za su iya su bari kuma duk wanda ba a bashi ruwan zaka tada yana da jarabar shan nono to idan ya zuke uwar he Allah ya kuma mai gidan ya karo mata da abin da za a tagazawa wa yaran ifsin supplementary feeding ko to wanda su ma ba su da illa irin ta ruwan to sai a kara sai a ba yaro a wannan lokacin wannan shine abin da aka bukata kuma in ya tuka wata shidan har yau wasu suna ganin kar a ba da ruwan sai da a sake supplementin nonon da wani abu yaron zai samu cikakken karfi kwakwalwarsa za ta buɗe yadda ya kamata wallahu ta'ala alam ilimi ne da na likitanci na kimiyya ta zamani wallahu ta'ala alam sannan kuma babbar tasirin ta dai sun ce wata hanya ce a gen ta takaita yawan haihuwa ko ta takaita kwanika idan mace tana yawan kwanika aihuwa a gub a gub kuma ana da buƙatar hutu matsi aihuwa a guri ɗaya yana illata su duka yaran kuma ba a so su samu ba sa samu abin da yi kawata su samu wanda aka haifa yana da problem wanda za haifa yana da problem so in ana so a samu wannan tazarar hayo hana yaro ruwa a wannan watannin guda shi da shi ma yana taimakawa wajen rashin yin kwanika daga ran da uwa ta ba wa ɗanta ruwa akwai probability za ta iya ɗaukar ciki amma tsawon wannan wata shidan kusan binciken likitoci ya tabbatar in dai ba a ba yaro ruwa ba sai tsagwaran nono yana da matukar wahala ta samu ciki a wannan lokacin to idan bayan wata shida ta samu akalla za ta samu cikakken shekara guda tana ba dan nono ba tare da ya gurbata ya canja ba wallahu ta'ala alam malan ya matsayin azumin da aka rama a ranakun da basu kai tsawon lokaci irin na Ramadan ba misalin kamar ana Ramadan a tsananin zafi amma mutum ya rama a sanyi ko Ramadan awoyi 17 amma ya rama a lokacin awanni goma sha ɗaya kamar ta shiga cikin tambayoyin da ake hani a kansu ko? la ta salu an ashiya a ko wasu abubuwan a daina yawan bincikensu abinda Allah ce kawai fa'iddatun min ayyamin kuka wanda ya sha azumi ya rama a ranaku na daban da lokacin sanyi da lokacin zafi duk darajar su ɗaya ce a wajen Allah ya wata irin niyya ka ɗauka da wata irin niyya kawa Allah ita Allah maɗaukakin sarki yake bukata ma ya fa'adullahu bi azabikum in shakartum wa amantum ba abinda Allah zai da shan wahalar ku matsar kun gode masa kun yi imani shine abin da ke bukata da haka da sanyin imani yasa kai Allah zai karba da zafi imani yasa kai Allah zai karba har manzon Allah ma ya ziga lokacin sanyi yake ta ganima ce ta mumini ya wuni da azumi bai galabaita ba ya kwana yana sallah kuma ya samu lokacin da zai yi bacci ya samu sallah asuba ba tare da ya takura ba sai lokacin sanyi da haka idan an biyo ka Ramadan wannan zafin da aka yi ayi sai maka congratulation ko eh ka duba lokacin sanyi a huce sai ka rama kayanka kuma karka jera ka sha wahala ita ka huta ita biyu ka huta kai su ruwan sanyi da yawan mata kuma abin da yake ba su wahala kenan za ga daga sun ada aji azumi ga suna karkawa su rama ba ruwansu da zafi ba ruwansu da kaza kuma sai sun jera mai ciwo ya tahi mai matsala ta tahi saboda an sake dawo wannan wahala din in za ka rama kai ruwan sanyi a huce in dai an yi da kyakkyawan niyya bi Allah madaukakin sarki ke bukata ina son malam ya ja hankalin mutane akan wani kuskure a sallah yayin da mutum ya zo ya tada liman a ruku'u galiban mutane suna cewa suna zuwa cewa suke Allahu Akbar su kai ruku'u ba tare da kabbarar harama ba tare da cewa kabbarar harama dole ce a sallah tare da cewa duk abin da aka ce farilla ne to dole ne ana wanda yazo ya samu limai yana ruku'u yana ba ce Allahu Akbar sai ruku'u ko shi a gurin mai tambayar kamar mai wannan aikin yayi kuskure ko ya za a yi kenan eh to biyu za a yi kenan na eh shi tambayar tasa ko jan hankalin da ya aiko kamar shi ne kuskura watakil shi ne ke da bukatar ya gyara amma dai tsokaci ne mai kyau kuma watakil a cikin tsokacin nasa shi ma wanda aka yi tsokacin da shi na da yana da abin da zai gyara ita ka'ida a addinin musulunci in ka samu aiki biyu lokaci ɗaya daidai da daidai da ɗayan yana shiga cikin ɗaya da haka lokacin da ka zo liman yana ruku'u kabbarar harama ɗaga hannu ne da cewa allahu akbar tafiya ruku'u daga hannu da cewa Allahu akbar da aka zara samu liman a ruku'u na ci bas Allahu akbar kawai tafi ruku'u ita ce kabbarar harama ita ce kabbarar tafiya ruku'u wannan shi abin da ake da bukata amma ka ce Allahu akbar Allahu akaya da gwari a ciki gaskiya kabbara ɗaya ake sannan a tafi ruku sai dai tsokacin kuma shine kada mutum ya zo liman yana ruku'u shi kuma yana tahowa Allahu akbar kaga da za a samu matsala kenan ita kabbarar harama dole ana yin ta ne a mai ana yin ta ne a tsaye don haka to wanda ya riski liman ya tsaya ya yi kabbarar haramar a tsaye can karkar sannan ya tafi ruku'u kar yana tafiya ruku'u yana ta za a samu problem ita kabbarar haramar wajibi ce tsayuwa domin kabbarar haramar shi ma wajibi ne a sallah don haka ai kabbarar harama a tsaye amma kabbara ɗaya ake ba kabbara biyu ake ba wallahu ta'ala alam wannan kuma ya rubuto shi assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin malam wai za a iya dunkule kudin zakka a siyo kofa ta aiki a bayar a madadin a bada kudin so ka ba wanda yake yake cancanta da zakkar man an ya siyo ofar hi kenan in yayi jari shi kenan ko ita dai abinda aka ce ayi kudin zakka yadda Allah ya raba haka ake so a raba su kar a canja إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل waɗannan mutanen guda takwas su Allah ya ce a bawa kuma ana kallon biyun farko su aka fi so a bawa muhimmanci miskinai da fakirai su ake so a bawa muhimmanci sannan in son samu ne kowane class a jefa musu fukara masakin malaman da kuka zauna da yan kai kai ungo kaiwawa ne kaiwawa ne duk a sanar amuli na alaiha ko ba wanda suke maka aikin gona ba ko wanda suke maka aikin shago a'a wanda suka yi aiki akan ita zakar ko da ungo kai ne to kuma ana ba su da wanda ake lallaba su su dawo musulunci ko sun dawo ana so su zauna su ma ana so a ba su wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wanda bashi ya musu katutu kullum suna rikicin bahi idan an raba zakka a basu su warware matsalolin wa fil riqab wajen yan tabayi ko ko wajen sakin yan mari da waye wanda laifin sa ba mai hadari bane tsautsayi ya kai su waɗannan ana ba su zakka dan su yanci kansu wa fi sabilillahi ana barwa dan taimakon addinin Allah gida masallatai gina makarantu da waye a samu wani portion na zakka a ware ayi wannan aikin wa bin sabil ana ware da yan tafarki idan ka fidda zakka ba maki miliyan 80 ce sai ka kawo masallaci to ka ce lima a ajiye wannan miliyan biyu saboda cewa da Allah kudin mota yan yake mu da mutum ya ba samu liman da Allah liman wallahi zan je babara kudin mota ne babu ce to tsaya ba ya gana kuma ma masallaci ba da an kare sallah an tabbatar babara zahi liman ya ce ku bashi dubu uku insha Allah zaka kai babara ya ci abinci ya sha ruwa a hanya da waye da waye ko to ana warewa kudin ibnu sabil to tunda masallatai suke zuwa madadin abasu su damu mutane da tambaya sai a ajiye dama yana nan kudin ta kwana da ya ba ta dan tafarki ne a ce a kura sai a bashi shikenan Allah madaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum malam tambaya ta ne ita ce zaka iya yin addu'a a sallar nafila za a iya har a tafarilla sannan kuma sunayen Allah duka zaka karanta bayan ka'idar da sallar farilla ko kuma yadda ya sawwaka Allah ya ƙara lafiya na gode ani ba ma san da aka ce sai an karanta sunan Allah ba a bayan sallah ga dai addu'o'in da suke sune wajibi a bayan sallah shine subhanallahi sau uku ko kuma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram azkar da suka zo anan allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jadd منك الجد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن كي تسبيهي كي تكبيري كي تهليلي in bayan sallar asubahi ne kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas kul huwallahu ahad sau uku uku in bayan salloli ne banda asubahi da magriba a karanta sau ɗaiɗai waɗannan su ne azkar inda suka zo ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman kuma suna ganin ba duka zaka dunkule ba kai su lokaci ɗaya dan ba duka manzon Allah ke dunkulewa ya lokaci ɗaya ba gurgurdan da ya sawwa a haka za a yi wallahu ta'ala a'lam na'am na sai na mai da matambayar yaya ka shigo masallaci ka tsaya ka nutsu kai kabbara harama ka nutsu liman ya dago amma mamu ba su dago ba amma ka gama kabbara harama na a yana ga liman ka zaka mutu kuma liman din ya dago ka ga ai ba ruwanka da mamu in kuma mamu za ka mutu sai ka jira liman ya gama sallah ya kuma sabuki a cikin amma in dai liman da ya dago ai riga sallah za riga ta sallah ta riga ta wuce na'am na'am eh mun wuce daga hannu a cikin karatun baya amma ba a ga mana da ra'ayi da hannu din ba ko malamai sun ce duk wani hadisi da ya ce in an daga hannu a shafi fuska da shi bai tabbata ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana dagawa ai addu'a amma ba a shafawa wannan shine abin da ya fi tabbata ya fi dacewa da sunna wallahu ta'ala alim na'am wa alaikumus salam na eh an yi sabani eh zaka je ka bi mutun Kano ku tattauna da shi sai kuka yi kiliya a jogana ya za a yi kenan ko ka dawo ko ya dawo ko eh baka dai haɗu da shi ba abinda ake da bukata ka samu limami a cikin ruku kuma shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an tsaye da sallah za ku taho masallaci fa atuha bis sakinati wal waqari ku taho cikin nutsuwa da taka tsantsan ya san za a samu irin matsalar sai ce fa ma adraktum fasallu inda kuka riska ku sallata ka zo liman ya dago daga ruku'u me matsalar Allahu akbar sai ku yi sami Allahu liman hamidahu tare da shi rabbana wa lakal hamdu wama fatakum fa atimu wanda ya kubce sai ku ciko daka wannan ruku'un ya riga ya kubce maka sai ka ciko ni bayan an yi sallama akwai gurin gyara shikenan ba matsala so mutane su taho a natse su yi abin da ya dace su samu sallah a garin gudu ka yadda sallah sai abi babu baka samu wannan ba baka samu wancan ba na'am na'am na'am Na'am. Eh, malam suna sai ya kara ma haske akan tambayar da malam abbayin ya ji wani malami ya ce idan ka zo sahu da kake leke da shi bai dago ba amma liman ya dago to in ka jona ka samu sallah to amma dai hadisin kuma kamar zai ka da shi innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu an samu liman ne dan ku bi shi ku kwaikwaye shi in yayi kabbara ku yi kabbara in yayi ruku'u ku yi ruku'u in yace sami Allahu liman hamidahu ku ce rabbana wa lakal hamdu ka zo liman ya dago kuma ka tabbatar ya dago ai aiki ya kare amma da na zo misali masallacin yana da tsawo Allahu akbar na gama na banga sun tsago ban ji kabbaran liman ba wannan ina ga kahi ga cikin ayi la tu akhidna inna sina ko ko fattaqullaha mastaqatum amma matsawar kana da ilimin liman ya dago in dai ju ila li utamma bihi ai baka sami a gurin ba wallahu alam eh na'am eh na'am eh na'am eh an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana da hadisin da yake cewa zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara maka kwadan ayyukan alkhairi amma kakka sake irin wannan shi ma yana jin tsoron zai dago daga ruku'u sai ya kabbara a baya da kare sallah sai tambayi manzon Allah ga abin da ya faru sai sai masa zadakallahu hirsan Allah ya kara maka kwadayin ayyukan alkhairi wala ta'ud amma kakka sake haka da haka ban da shi duk wanda yake jin tsoron kar ya samu sallah kar ya sake shigo gaba wasu ka ce ba haka bane zadakallahu hirsan wala ta'udda Allah ya ƙara ma kwaɗayin ayyukan alkhairi wala ta'udda karka kirga da ita kaga kenan ko kai ruku'u a bayan sahu sai aka ce karka kirga da ita dan haka da ka sami a raka'a ta farko da aka yi sallama sai aka ce karka kirga da ita nawa ka samu kenan ka samu uku kenan ko ana bin ka wannan ɗaya da za ka ci ko da ita wata kuma sai a zadaka Allahu hirsan wala ta'adu Allah ya ƙara maka gaggawa aikin alkhairi amma nan gaba kar ka sake gudu ko kar ka sake gaggawa ko kana jin tsoron ka jona da sahu ka daidaita da sahu kai kabbara wannan hina abin da ya fi dacewa kuma da duk wannan rikici ma mai gashi ka zo masallaci ma a kabarta kana nan wannan hina da abin da ya fi alkhairi in har ka makara kuma yana da iwa dan adam ajizanci a makara din fa'atuha bis sakinati wal waqa na'am to mu rufe da mun bude filin tambayar da yawa na'am نعم نعم نعم ايه نعم eh wajen tsayuwa a sahu idan za a kabarta sallah waɗansu mutanen suna da zari za ga idan za a sa sallah za su ɗauka da yawa da an fara sallah kuma ga suna tsukewa suna tsukewa wani lokacin sai ka tada ma ana barin kafa sosai a cikin masallaci lokacin da mutum zai fara sallah ya duba ina ne daidai fadin jikinsa ya dauka shine yadda har a kare sallah ba zai takura ba amma an kai haka to ana jin za ka kana dawa kana tsukewa kana tsukewa kana tsukewa to wannan gunda kake tsukewa za ka ana barin baraka a sallah sai ga ka tsaya daidai da daidai amma an ya tsuke ka matso sai ga kofa ka matso sai ga kofa ka matso sai ga kofa mutane su ɗauka daidai inda suke tsawon ne ba alkhairi kuma da Allah wannan ɗin shi ne ku dacewa alama sai ta mutum yana da zari shi kuma duk mai zari ba iya kaiwa abin da ya ɗauka ko yaro ne aka zama wasu abinci za ka jira ta ƙara mun ƙara mun da ya fara shi kuma ya ga ya bar shi in ruwa sa zai ɗauko a moɗa sai ya ciko ta zari amma da ya makwara ɗaya biyu uku kuma ya ga yana juye juye sai ya watsa a alama sai ta zari mu ɗauki a ɗauki daidai inda zai shi shi na'am wa alaikum na'am na'am na'am na'am na'am a raka'a ta ta ƙarshe na'am sallar azhar zai cika mutum ya zo ya samu liman a sallar juma'a yana ƙoƙarin ruku'u liman ya ɗago daga raka'a ta biyu shi ne hadisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwarraye sa ay man adraka raka'atan min al-jum'ati faqad adraka al-jum'a wanda ya samu raka'a ko ruku'u a sallar juma'a ya samu juma'a wanda duk ruku'u ya kufke masa bai samu juma'a ba da haka liman yayi raka'a ta farko kana can gida ka zo ta biyu zaka yi kabbara ya dago sai ka sami a sami Allahu liman hamidahu don aka yi sallama ba biyu ake karawa ba kai raka'a hudu zaka ciko daya biyu uku hudu a ɓoye farko fatiha da sura a ɓoye biyu fatiha a sura a zaune ka zauna ka zauna ka yi zaman tahiya ka meke ka ƙaro ka meke ka ƙaro ka yi assalamu alaikum assalamu alaikum galibin mutane suna kuskure sallar azhar za su rama ba sallar juma'a ba in kuma juma'ar kake so to tafi dim sauran masallatan ahlus sunna sai kai sallar juma'a ne yafi alkhairi wannan yasa daga cikin hikima kuna da masallatan juma'a kuma kar ku tare a lokaci ɗaya wannan in yayi 12 wannan yayi 12 da rabi wannan yayi karfe 1 da goma. wannan ya karfe ɗaya wannan ɗaya da rabi wannan ɗaya da arba'in wannan karfe biyu wannan biyu da rabi a ƙara eh to in aka buɗa aka buɗa za ga in ka rasa anan ka samu anan in ka rasa anan ka samu anan amma kuna da masallatai biyar kuma duk kun shiga sallar lokaci ɗaya babu hikima amma idan kun rarraba lokaci idan mutum ya rasa anan sai ya samu anan in ya rasa anan sai ya samu anan والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين